بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله إجماع السلف في الاعتقاد كراهكه الإمام حرب إسماعيل الكرماني رحمة الله عليه darasi na sha ɗaya za mu tashi arrafida arrafida wannan ism ne ya tulako ala kulli wani rafo da imamatul khulafa al-thalatha bi bakr wa umar wa uthman wa sabbahum wa kaffarahum wa kaffara sa'ir sahaba illa nazar al-yasir minhum wal qawlu bi anna al-imamata fi ahli bait ila gairi dalik wanda ce arrafida suna ne wanda ake talakin shi ga dukkanin wanda ya yadda ya jefar da imama ta khulafa guda uku abubakar da umar da usman ya ranga zagin su yana kafarta su da kuma kafarta sauran sahabbai sai yan kaɗan kuma yake tabbatar da imama ga ahal bait to wannan yana daga cikin aƙa'idinsu waɗanda suke albaɗila gane ko to shi ne malamin cewa rafida wa humul ladina yatabarra'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke baran baran suke hannun riga da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yasubbunahum suke zagin sahabbai ya ce ai rafidini abin yayi muni wayan take sunahum suna tauye darajarsu wa yukaffiruna al'ummata suna kafirta al'umma subhanallahi al'umma ko suna kafirta su illa nafran yasiran sai dai fa kawai ɗan kaɗan wa laysatir rafida min al-islam fi shay'in kada kida kun ake danna kida malam yace rafida ba sa cikin musulunci cikin komai komai ka sani eh ba sa ciki rafida alhamdulillah malali bismillah ko na zaka na ka taho da lera kuma ka aje kasa na'am addawa kuma lafiya mu ko maganin balau maganin kalau ba shan maganin aqida yanzu da lafiyar wala ya ce wa laisatin rafida min al-islami fi shay wal mansuriya kama zo ga dan hariya kenan wal mansuriya sai al mansuriya su kuma su ne nisba ce zuwa ga Abu Mansur al-Ijli wannan shi kuma idda'a annal imamata fi auladi Ali shi kuma ya ce imama tana kayan Ali hattan tahat ilai wadda'a anna Allah urija bihi ilayhi wa dhakara annahu nabiyyun wa rasulullahi wa anna Allah takhadahu khalila wa qad kafarat hadhihi ad-da'ifa bil qiyamah wal jannatu wan nar wa ta'awwulul janna wa barkaji su wadannan mansuriya wa ta'awwulul aljanna sun yi ta'awilin aljanna ala ni'imid dunya akan wai jin dadin duniya to shine aljanna sun yi ta'awilin aljanna da na'imud duniya da jin daɗin duniya to shi ne ma aljanna wannar alami hannun nas fi duniya da kuma wuta ta ce a darabe ka a duniya ta ce wuta da ake nufi wasta hallun nisa suka halatta mata wal maharin wa za'amu annal maitata wad dama wal hamal khinzir wal khamar wal maisir wa gaida dalika min al-maharim halal suka nuna ya halatta shi yasa za ga wannan ko su ne irin waɗanda suke shiga dajin nan da sunan boko haram kaga sun ce ko ai matan su ne su ce kuma nasu ne kawai shikenan irin su ne wasu halin nisa su ne malga ce fitinan su ta ci gaba da tafiya tana tafiya ta ɗauki tsawon lokaci to muje sama walman suriya wa hum rafida akhbatur rawafid su ne mafi ƙuni na rafida wa hum alladhina yaquluna su ne masu cewa من قتل أربعين رجلا ممن خالف هواهم دخل الجنة duk wanda kashe mutum arba'in daga cikin wanda yake saba masu zuciyarsu to na shiga aljanna ƙwarai da gaske wa humul ladina yakhnaquna nas a wata nuska yukhifuna nas suna tsoratar da mutane wa yastahilluna amwalahum suna halasta dukiyarsu wa humul ladina yaqulun sune masu cewa akhda jibril bir risala ai jibril ai yayi kuskure ne da wannan safan da aka aiko shi subhanallah wa hada huwa al-kufr al-wadih wannan shine kafirci na zahiri a fili alladhi la yashubuhu iman la yakun ma'ahu iman fa na'udhu billahi wa na'udhu billah awaliya yani matsari yani matsari yani matsari wa hada aidan huwa qawlu al-ghurabiyya min ar-rafida alladhina yaquluna inna aliyan kana yushbihu an-nabiy وزعموا أن الله أرسل جبريل إلى علي فغلط في طريقه kuskure ne suna cewa Allah ya aiko Jibril ne ga Aliyu sai yayi kuskure a hanya wa zahaba ila Muhammad ya batan hanya tunda malaika bai kiwa san kai batan hanya yi sai je wajen Muhammad kai Allah ya kyauta mana ya ce wasaba'iyya to yanzu ka duba gani su wannan ba sun ce ba aljanna ta ce me ni'imar duniya wuta fa to kuma me ya kawo ku ce mana man qatala arba'ina rajulan mimman khalafa hawahum dakhala aljanna a cikin ni'imar duniya a to kuce wani aljanna ita ce kawai ni'imar duniya to kuma nan kun kawo nan su ya ce wani دخل الجنة وجع الجنة ليه ما الدنيا كده والسبائية والسبائية السبائية نسبة شيخ عبد الله بن سبع اليهودي الذي قال لعلي أنت إلى وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي وهو أول من أسس التشيع على الغلو في أهل البيت ويقول بأن عليا في السماء وبرجعته ومنه خرجت أصناف الغلاة السبعية وهم رافضة كذابين ما نجد رافضان سما وسو سوان غبوزان قريا وهم قريب سنا كسا ممن ممن ذكرت daga wanda na ambata muhalifun wanda suke masu sabawa muhalifuna masu sabawa ne dal a'imma ga jagorori ga imma na musulunci war rafida malam yace su wannan rafida aswa'u athran fil islam suna da tagu wanda yake mafi muni a musulunci min ahli kufur daga cikin kafirai min ahli harb wa sinfin minar rafida ya ƙoli wani ɓangare na rafida suna cewa aliyun fissahab wa ya ƙuluna aliyun aluna cikin girgije ko wa ya ƙuluna suna cewa aliyun yuba afu kabla yawon kiyamati e za a aiko shi ko a tare da shi kamun kiyama wa hadha kulluhu kadhibun wa zura buhtan dukkan wannan ƙarya ce kirkira ne da shaci faɗi ne ƙarya suke babu wannan gaba ɗaya kawai rina hankalin mutane ne wa zaidiyya sai kuma zaidiyya ta kuma nisba ga zaid ibnu ali ibnu husayn ibnu ali ibnu abi talib su kuma ja'alu al-imamata fi auladi fatima su kuma sun yake da imama ne cikin ƴaƴan fatima ولم يجوزها في غيرهم وزيد كان إلى كل كان ترى زوا كرش وزيدية وهم رافضة وهم الذين su ne waɗanda ya tabarra'una min Uthman suna rabuwa da Uthman wa Talha da Talha wa Zubair da Zubair wa Aisha da Aisha wa yuriduna al-qitala ma'a kulli man kharaja min waladi Ali kuma suna ganin yaƙi tare da dukkanin wanda kharaja min ya fita daga ya fita daga 'ya'yan Ali barran kana au fajira na garin ne ko na banza hatta ya galiba har sai ya yi galaba au yi gulab ko an yi galaba akan shi kaga wa yarul qitala ma a kulli man kharaja min auladi ali barran kana au fajiran hatta ya galiba au yi gulab to sai wal kashabiyya ga mutanen kuna eh ga sunan fa in katako wa hum yaquluna waɗannan al-khashabiyya yarawna yarawna adamu hamlis sila hatta yakhruja alladhi yantazirunahu wa hum yaqtuluna an-nasa bil khashab faqat suna kisa da katako kadai wa hum atba'u al-mukhtar ibnu abi ubayd yawwa katako ne kadai in ba da shi ba wala ba daidai bane eh kashabiyya kenan wa hum yaquluna bi qawli az-zaidiyya suna faɗa irin dai zaidiyya wa shi'a da kuma shi'a shi ma wannan ismun ne li kulli man faddala ali al khulafa ar-rashidin qabla wanda zai fifita aliyu akan sauran khulafa war'a anna al-imamata la takhruju min awladihi wa in kharajat فبظلم يكون من غيره ما نجي وهم فيما زعموا أن خب خشبية وهم فيما زعموا cikin abin da suke riyawa yantahiluna hubba ali Muhammad sallallahu alaihi wasallama dunan nas kaga wannan cikin abin da suke riyawa yantahiluna hubba ali muhammadin dunan nas mai kenan yantahiluna hubba ali muhammadin dunan nas na'am za'amu ma za'amu shine yantahiluna hubba ali muhammadin dunan nas wa kadhabu wa kadhabu wanda sun yi ƙarya waɗannan balhum khassa almubghiduna kai ai ƙarya suke wa makiya ne li ali muhammad makiya ne ga ali muhammad da ba ta wa a ci wayan intahiluna hubba ali muhammad a ci wai suna son ali muhammad ne amma badda su wannan makiya ne ga ali muhammad ko almubghiduna li ali muhammadin dunan nas inna ma shi'atu ali muhammad المتقون إنما الشيعة لآل محمد المتقون وسنسكا إنما إنما الشيعة لآل محمد المتقون شيء إنما شيعة آل محمد المتقون أهل السنة والأثر من كان من كانوا وحيث كانوا الذين يحبون آل محمد إن سكي سن متن على محمد وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم da kuma gaba ɗaya sahabban annabi Muhammadu wala yadhkuruna ahadan minhum bisu'in ba sa ambatar ɗaya daga cikin su da munantawa wala aibu ko kuma aibu wala manqasa wata tawaya faman zakara ahadan min ashabi Muhammad wanda ya ambaci ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammadu bisu'in da munantawa auɗa ana alaihi ko ya soke shi bai aibin da wani aibu au tabarra'a ko kuma ya baran-baran min ahadin minhum daga ɗaya daga cikinsu au sabbahum ko ya zagi ɗaya daga cikinsu au arraba bi sabbihi ko ya bijiro wajen zagin wannan sahabin ko kuma ka ce ya yi jirwaye mai kama wanka washe tamahum ya zage su ba huwa rafidi wannan ba rafidi mukhalifun ne khabithun ne dal ne ya bata wa ammal khawarij sai khawarij wa ammal khawarij amma khawarij sumu khawarij li khurujihim ala amiril mu'minin ali ibn abi talib بعد معركة صفين إثر تحكيم سكتشي لا حكم إلا لله كو وأعلنوا البراءة منه ممن تبع والخوارج تعد من أول فرقة ظهورا في الأمة الإسلامية ومن أشهر مقالاتهم تكفيرهم لكثير من الصحابة كافر تدور تكن صحابي والتكفير بالكبيرة هكما خوارج سنا كافر تاوار كبيرة والخروج على عمة المسلمين كما تاواي بشوا قبني to wannan kenan barin ya cewa an mal khawarij amma khawarijawa fa maza marraqu min ad-din wa faraqu al-millah wannan ce sun bar addini sun rabu da addini na addini tafarki na daidai wa sharadu an islam wa shazzu an jama'a sun yi nisa sun bar musuluncin ma gaba ɗaya sun kama wani tafarki daban sun yi shuzuzi daga jama'a sun keɓance kansu da ara da fitintunu da sauransu wa zallu sun ɓata an sabilil huda daga tafarki na shirya wa haraju ala sultan sannan sun yi tawaye fito na fito ga shugaba wa amma khurujun an imamin wa in bagha falaysa min ad-din al-hanifiyya mustala wa alam bi anna ta'at al-a'imma wajibatun kama ata fi sunnah wa kharaju ala sultani wal a'imma shi ba bai tibali kasa an saba da abiya tuma da tuni mun ga wannan karatun ai da kaban irin wannan abin kaban aiki kaban nasar rubutun zubi a wani kana sai cikin da shari kaban baiti da yanzu an yi baiti kusan ɗari uku ko ɗari hudu wa kharaju ala sultan wala imma malam ya ce sun yi fito na fito ga shugabanni da jagorori al'a'imma wasaru saifa alal umma sun zare takobi ga al'umma wasu tahallu dima'ahum khawarij sun halasta jini na musulmi wa amwalahum sun halasta dukiyarsu wa kafaru sun kafirta man khalafahum wanda ya saba masu illa man qala bi qawlihi sai fa wanda yake irin ra'ayinsu da irin fahimtarsu da irin shirinsu wa kana ala mithli qawlihim wa ra'ayihim wanda yake akan zancensu da kuma ra'ayinsu wa tabbata ma'ahum fi dari dalalatihim kuma ya tabbata tare da su a gidan batarsu wa hum yashtumuna ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma suna alaihi alaihi salam suna zagin sahaban muhammadu ko sallallahu alaihi wasallama suna zagin sahabbai wa asharuhu da sirkan annabi wa akhtanuhu su dai sirkan wa yatabarra'una minhum suna baran-baran da su wa yarmunahum suna jifa su bil kufr da kafirci wal awaim awwa masu girma wa yarawna wa yarawna khilafahum fi khilafihim khilafihim fi shara'i din wa sunan islam wala yu'minuna bi azabil qabr suna ganin sabanin su daga cikin shari'o'i a addini da kuma sunnoni na musulunci wala yu'minuna bi azabil qabr ba sa imani da azaba ta kabari wal haud ba sa imani da haud tekun annabi khawarij da wannan ma'amuci su ma a baya wala shafa'a ba sa imani da ceto wala ya hurju ahadan min ahalin nar mana ce wala ya hurju ahadan ba sa fitar da kowa daga cikin ‘yan wuta idan aka shiga an shiga kenan kawai shi kenan wa hum yaquluna suna cewa man kadhaba kidbatan duk wanda ya karya au ata sagiratan ko kuma yi wani karamin laifi au kabira ko babban laifi mai zunubi daga cikin zanubai famata sai ya mutu min gairi tauba bai tuba ba fa huwa kafir to nan kafiri ne a wajen khawarij fa huwa fi nar yana a wuta khalidan mukhalladan zai dawwama a cikin ta khalidan mukhalladan fiha abadan wa hum yaquluna suna cewa bi qawl bakariya da zancen bakariya fil habbati wal qirat su ba san wannan ra'ayi yan habba da qirat wa hum qadariyya jahmiyya murji'a duk su kare khawarij qadariyya ne khawarij jahmiyya ne khawarij murji'a ne kuma wata musiba ta hada a kansu subhanallahi kaga zaka ci masu qadariyya ne ko huwa qaulul maymuniyya minhum zaka ce masu jahamiyya ne li qauli ammatihim bi khalqil qur'an zaka ce masu murji'a ne wa huwa qaulu al bayhasiyya minhum wal iman huwa ay ya'lama kull haqqin wa batil wa anna al iman huwa al ilmu bil qalbi min al qawli wal amal wa yuhka anhu annahu qala al iman huwa al iqrar wal ilmu wa laysa huwa ahad amrayn من الآخر وعمته بيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان مالن يجي سنكما كتما رافضة سو خوارجهم با لموافقتهم الرافضة في تكفير كثير من الصحابة tunda suna dacewa da rafidawa wajen kafirta da yawa daga cikin sahabbai wala yarawna jama'a illa khalfa imamihim ba sa ganin sallah ta jama'a sai fa a bayan imamunsu wa hum yarawna ta'khira as-salati an waqtiha suna ganin za a jinkirta sallah daga lokacinta so lokaci ya cin mana za mu tsaya nan saboda lokaci sai mu tashi wala wa hum yarawna ta'khira as-sala an waqtiha insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله